أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ورضي الله تعالى عن سادات التابعين والعلماء العاملين وأبدل الصلاة وأتم التسليم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatu muna goma ga watan jimadar ula wata na biyar a cikin watanni na addinin musulunci idan ka ɗauko daga muharram safar rabi'a awa rabi sani sai ka zo jimadar ula shine wata na biyar a cikin watanni na addinin musulunci shekara 1443 hijira ko mu ce ƙaura ta hiyayyen halitta farin jikada sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga makka zawa madina Allah subhanahu wata'ala ya sake mayar da mu wannan majalisi ci gaba da darasinmu a cikin littafi mai sunan kitab usulul iman fi dau'il kitab wa sunna na babban malaminmu a sheik salih bin abdulaziz bin muhammad ali sheikh muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala ya jagorance mu cikin abin da za mu faɗa mu samu dacen littafin Allah alkur'ani mai girma mu samu dacen sunna ingatatta ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam da kuma abin da magabata na kwarai suka tafi a kansa wannan littafi usulul iman fi daw'il kitab wa sunna babban abin da ke karantar da mu wato gyaran aƙida tauhidinmu na la ilaha illallah muhammadun rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mai ƙoƙarin gyara shi da tabbatuwa akan abinda alƙur'ani da sunna suka tabbatar na tauhidi yau za mu tashi darasinmu na biyu ba da bismillahi rahmani rahim malam ya ce alfasalul awal fasali na harko tauhidin rububiya yau zan mu tashi akan abin da ya shahi tauhidin rububiya na arab mala a gaba zai bar ta'arifinta kinin daman farkon darasi mala ya kasa mana akwai tauhidul uluhiyya akwai tauhidul rububiyya akwai tauhidul asma wa sifat waɗansu ne suke ƙarawa akwai tauhidul risala to yau darasinmu a yau za mu tashi akan tauhidul rububiyya mala ya ce awwalan farko ta'arifuhu sanin tauhidin rububiyya ka san shi lugatan a yare na larabci ko mu ce a lugga ta larabci ko a halshe na larabci ya kamata a matsayinka na musulmi ko a matsayinki na musulma ki san abin da ake ni da tauhidin rububiyya ki san ma'anar shi to tauhidin rububiyya lugatan a yare na larabci ya ce a rububiyya masdarun minarfil abinda wato ya gangaro daga aiki rababa wa minhu arab da gare shi ne kuma aka hudda maganar arrabu in an ce arrabu wato mai rono mai kulawa mai baka kariya mai kula arab farbubiyati sifatullah ita rububiyya ta arab siffa ce daga cikin siffofi na Allah subhanahu wataala wahiya malam yace ma'khuzatun abinda aka karbo ta ne aka amso ta min ismin rab daga suna na arab warrabu shi kuma abinda ake ne da arrabu fi kalamin arab a cikin zance a cikin magana ta larabci ya tulaku ala ma'ana abu ne wanda yake ba da ma'ana min ha daga cikinsu akwai almaliku zai baka wata ma'ana ka san almaliku anan ce almaliku ana nihi arab mai mulki mai mulki qulillahumma malikal mulk tutil mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli shay'in qadir Allah shi ne dukkan mai mallaka komi duk mulki na koma mine ne da mallaka shiga baki daya yana ga hannun wato almalik shi ne Allah wasayi da kuma shugaba ko ɗaukaka wani muɗa kuma hallo abin yi wa ɗa'a wal musulun kuma Allah wato shine mai bada dukkan wata maslaha wadda abinda zai gyara al'ummarsa ya gyara ka dan ka zamanto mutumin kware wannan shine a takaicen takaicewa malam ya kawo miki ma'ana arab Allah shine mai mallaka shine shugaba shine abin yi wa da'a duk wata maslaha ta shi ce amma fi amma fil istila sai mala yace amma abinda ake nihi da tauhidin rububiyya a istilahin malimai a tsinkayen malimai fa inna tauhidin rububiyya huwa ifradullahi bi af'ali shine wato kade ta Allah a cikin ayyukansa ka kaɗe ta Allah a cikin ayyukansa ka san wannan aiki kaza duk duniya babu wanda yake irin wannan aikin banda Allah ka bashi matsayin shi shine a istilahin malamai domin a matsayin ka na ɗalibi ko ɗaliba za a tambaye ka menene ma'anar tauhidin rububiyya a yare na larabci menene ma'anar tauhidin a istilahin malamai a tsinkayowar malamai to shine malai yake so ya ɗora ka ka karanci haƙiƙanin tauhidin rububiyya a istilahin malamai malam ya gaya maka ko ifradullahi bi af'ali ka kade ta Allah a cikin ayyukansa akwai ayyukan da Allah na yas sun keɓanta ga Allah shi kaɗai mai irin wannan aiki babu wani mai shi idan ka ɗauka aikin Allah ka ba wani kayi shirka ka zama shirki idan ka ɗauki aikin Allah ka ba wani abin halitta ka ce shi ma yana yi to ka zama shirki mina ha daga cikin su mala ya ce alkhar akwai halitta Allah shi ne mai halitta idan ka ce wane shi ma yana yana halittar mutum ko ya halitti tsuntsu ko shi ya halitti kaza to ka shirka alkhaliq huwa rabb mai halitta nan shine arab shine Allah mai renanka mai kulawa da kai to daga cikin aikin Allah akwai alkhaliq halitta wa rizq da arzitawa idan kace wane ne ya arzita mu wannan arziki daga ne wane ne ya arzita mu to kai shirka mai ba da arzikin Allah shine Allah dan uwa musulmi ka gane arzikin da rabon a hannun Allah yake na hannu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayati dunya wa yarzuqu man yasha Allah shi yake arzita wanda ya ga dama a lokacin da ya ga dama ba tare da ya shawarce ka ba kuma ka yi nazari ka riba ka gani a unguwanku za ka tashi ka ga wani tun da ka tashi kana ɗan ƙaramin shekara uku hudu biyar ana aikin ka zuwa kanti sayan shinkawa har yanzu kantin yana nan yadda ka san shi a shekara ashirin ko talatin haka yi allah bai kaddara mashi ba zai yi arzikin da zai yi facaka da shi sai ɗan abin da aka samu arzikin wannan bakin arzikin shi samu abin da zai ci kuma a gaban ka za a yi wani kana kallon shi in sana'a cikin aiki ne yana yi yana yi kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan shekara ɗaya biyu uku sai ka ji an ce ai ya zama hamshaki mai kuɗi ya sayi gida ya sayi mota ya sayi kaza ya buɗe shago a unguwa kaza ya buɗe ma'aikata kaza duk don a nuna maka mai ba da arzikin Allah ne mai arzitawar Allah ne ita sana'a sababi ce manzan rama yake cewa da za ku dogara da Allah mutukar dogaro ga Allah larzaka kum kama yarzuku ɗayar da Allah ya arzita kuma yadda yake arzita tsuntsu da za mu dogara mutukar dogaro ga Allah da ‘yan sana'a mu mu kiyayi haram mu kiyayi zalunci a cikin sana'a mu abinda ba a so ga mutum musulmi zaman banza Allah ba ku mu samu samun naku shine namu in kun samu mun samu a'a ka je ka yi kwadago mai huskare ya je yi mai ciyawa je yi mai kasuwanci ya je yi mai aikin hakuma ya je yi mai labirai mai karantaswa ya je yi to da za mu dogara mutukar dogaro ga Allah da Allah ya arzita mu kamar yadda yake arzitsuntu ya ga duki masan zai waye gari cikin shi babu komi tsuntsu garin Allah ya waye cikin babu komi ya tashi daga cikin ushkin shi gidan tsuntsu ushke na ya buga fal fal fal ya sama ya tahi can daga saman bakwai Allah zai nuna mashi ga abinci shi a guri kaza Allah ya kai mashi can ya je ya sauka a wannan gurin ya yi kiwo ya yi koto ya yi kiwo ya nemi ruwa sai ya diba sai ga ruwa cikin sha ruwa cika ciki wata ruhu bitsarin marece tana yi sai ga ya sama fal fal fal ya dawo gida a cikin shi a cike ya zo kuma a gidan ya bar ɗiya ya yi musu ɗura ta abinci in ya ƙare ya yi musu ɗura ta ruwa wa ya ba shi arzikin Allah kuma dogara da ya da Allah ai tashi ya yi ba cikin gidan ba ya zana shi Allah ba na abinci ba ka shiga ɗaki ba garin Allah ba mu arzikin diya mu Allah ba mu naira Allah ba mu sefa Allah ba mu dolar a'a malam bahaushe na cewa in an ja iza waka to a ja kafa in an roƙi Allah ma'ana to a tashi maza a je a yi sana to arzikin ka gane mai arzitawai mai rabon arzikin Allah ne kuma kowa ka tsaya daidai arzikin da Allah ya kaddara shi an rabanka kar ka kallon wani kada ki dinga kallon wata da abin da ta ci da abin da ta sa da abin da ta hau da abin da take ci kasa matsalar mu a yanzu idan an ganka Allah ya ruwa maka asiri da yan sana'aka eh da yan sana'aka kana zuwa kana zawa to ana kallon me ka ci me ka sayo me ka hau me ka sa wa kake tare da shi wa ke taimaka maka sai a tattara duk amince da Allah amince da kayan na Allah ne Allah shi ne mai bada arziki to wannan bai dace ba ga mutum musulmi ka sa ido kana kallon dan uwanka me ya ci me ya sa me ya baruwanka abinda ake so in ka gan shi abinda yake na haramun ne ka ja hankalinsa ka mai nasiha wannan sana'a ba ta da kyawu haramun ce cikin mutuntawa da kimanta darjantawa ba cikin walakanci barcin mutunci to ka gane arzikin na Allah ne sai ka aishi da ya hika arziki jikan kama sai ya zo ya hika arziki eh ya yi gidaje ya yi motoci ya wane ne kan ajiyar haka su ne ake hudu a gari to mai arzitawar mai ba da wannan arzikin shine arab shine Allah wasu yada hakanan da ɗaukaka wal in'am da ba da ni'ima nimantarwa wal mulk hakanan da mulki cikakken mulki wa tasawir da tasawir kamantawa wal aqa da badawa badawa baiwa Allah ya baka kaza wane ya bashi kaza wane kana kallo Allah sai ka sanya bada walman da hanawa eh Allah sai ya hana ka ya dibi wani danka ko jikan kai ba ko kuwa da kasuwanci tare da mutum kana ji kana gani sai Allah ya shun a mafi arzikin kai kuma sai Allah ya tseda ka bakin wannan bakin wannan dan da ke ganin dan kadan kin shi ma arziki ne a gurin wani eh to kada ka rika mashi kallo irin na hasada hasada abin zargi matsalar yanzu kenan da ka tashi dan kasuwa ko mai aiki tare da abokin sun tashi Allah ya arta abokin amma sai ya rika kallo kallo na hasada na bakin cikin wannan duki zai tarwatsa ta lalace kai ya kai yanzu wani da wani ana tare Allah ya ma wani arziki sai ga ana neman shirka sihiri yanda zai a tarwatsa mashi arziki lalace akan ta wuce sai amince da Allah duk malai na karantar da mu da cewa irin wannan badawa ko hanawa ka kaddara suna huta wani ga gurin arab Allah Ubangiji mai halitta wannan da ba da amfani wadar da ɗora cuta in ya ɗora maka abinda yake na cuta ne ka nema yayi maka kaka ce wane ne ya ɗora mu eh kasan matsalar yanzu mai kishiya da kishiya daga ta kwanta rashin lahiya sati ɗaya sati biyu bata jin daɗi sai an kuma kishiyar ce ta shiga gabanta sai amince da Allah a neman yayewa daga Allah sai kan ajima ga an kawo laya ansa eh je ta mata magani ko wance ce kai wannan kishi ta dama tana mata wani gani gani kan ajima an tarwatsa lamar sai amince da mai dorawar Allah kuma ya ce in ya dora maka ka dogara da shi ka nemi magani na shari'a Allah ya yi maka wal ihya hakanan rayawa alladhi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala rayuwa a hannun Allah take rayuwa ta rayuwarki rayuwar shi rayuwarsu rayuwar mu rayuwar kowa da komai a hannun Allah take ai baka taba shi an ce wani ya mutu lokacin shi bai yi ba eh iya rayuwar da Allah ya kaddara miki zaki a duniya sai kin kare ta kwanaki shekaru watanni sati awa mintuttuka ihya mai rayuwar shine Allah rayuwa a hannun shi take shi yasa sai tsara maka rayuwar kaza da kyau kaza ba kyau ka kade ta shi ka bi shi ka bi manzon da ya aiko maka ka rayu rayuwa kyaukyawa ga rayuwar kuma halo sai malam yace wal imatati da kashewa alladhi halqal mota sai yace wal hayata ga mutuwa ga rayuwa duka hannun Allah suke da mutuwanmu da rayuwanmu hannun Allah suke wata dabirin muhukam da juya ababe na hukumce-hukumce mai juya shi shine Allah wal da hukumtawa wal qadar da qaddarawa inna khalaqna kulla shay'in bi qadar Allah ya ce mun halarci dukkan komai da qaddarawa mu ta abin da ka gani kaddara ce daga Allah shi yasa daga cikin rukunan imani a wancan darasin yin bayani a kansa rukunan imani guda shidda an tu'mina billahi wa mala'ikati wa kutubi wa rusuli wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi to me dora kaddarai me kaddarawar shine Allah kai imani da abin da Allah ya dora maka na kaddara ta alkhairi ce au sabanin haka wa gairi zalika min min min af'alihi da wani wannan daga cikin ayyuka na Allah la sharika lahu fiha wanda Allah bashi da abokin tarayya a cikin nata sai malam yace wali haza da wannan ne li'anna wajiba 'ala al-abdi lalle abinda ke wajibi akan bawa an yu'mina an yu'mina bi zalika kulli yayi imani da wannan dukkan shi da muka zana halittawa arzitawa ɗaukakawa ba da ni'ima mulki tasawirin bayinsa juya bayinsa yin baiwa hanawa ba da amfani cutarwa rayawa kashewa juya hukumce-hukumce walƙada abinda Allah ya ƙaddara maka na walƙada da abinda Allah subhanahu wata'ala ya hukumta wal da kuma ƙaddara to dukkansu wannan wajibi ne ga bawa an yi umina bizalika kulli ya yi imani na haƙiƙan in ya zuciya ta yarda gaɓuɓuwan su aikata kuma harshen shi ya aikata ya furta harshe ya furta la ilaha illallah ka gani to zuciya ta yarda ka faɗa gaɓuɓuwa kuma su aikata sai malam ya ce adillatihi min alkitab dalilan wannan da muka zana a cikin littafin Allah subhanahu wata'ala shine sani abu na biyu adillati dalili min alkitab daga littafin Allah qaulihi ta'ala fadar Allah madauki da yace bada uzbillahi samil alimin shaitanir rajim khalaqas samawati bighairi amadin tarawunaha وألقى في العدل رواسي أن تميد بكم وبس فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دوني فللظالمون في دلال مبين cikin suratul luqman aya ta goma da ta goma sha dalili akan waɗannan dan ka gane a cikin littafin Allah alkur'ani fadar Allah da ya ce halakar samawati bigeri amarin tarauna don ka gane Allah shi ne arrabikin nan halittar sammai ba tare da gimshiki ba in kaɗa kanka ba ka taɓa ganin inda gimshikin da ya tare sama kan ta faɗo eh kaga gimshikin bigeri amari ba tare da gimshiki tarauna kuna kallanta kuma da kanki kiri ba ki gani wa alƙafil adi rawasiya kuma ita ƙasa da kike takawa ki kauɗa da gudu ki taka yadda kika dama sai gwan ɗaya ya yi wa in ka tsaye da ƙwai sai ki taka birki ki tsaya birki halitta Allah kenan saɓanin nasara da ya mota in kika shero a guje in kika taka birki daga nan sai ta kai bakin fabi tukun ta tsaya amma mutum ɗan adam jaraba shi gani kauɗa da gudu in yi gani ya tsayawa da kin danne kawai nan sai gun ɗaya yau haiki tsaya eh ti gane Allah arab eh shi ne arab kinan kuma ya sanya a cikin ƙasar wato rawasiya ai sawabita shine duwatsu aka sanya a cikin ƙasai don ka ta daɗa girgiza domin ƙasar inda shin huda ta aka yi haka nan babu duwatsun da aka sa aka daddanne wurare daban-daban sai ka ƙasar tana jujjuyawa tana motsawa in kin taka sai ki ƙasa ta yi yanzu aka wannan tabar mai in kina so saƙawaki ki ce za ki sai ki tabar ta motsa to amma ƙasa fa ƙasa tana motsa ga baki da an samu mata sawabi duwatsu an daddanne wane ne mai wannan Allah kuma in tana motsa aure kan ajima sai ta yi dorin doya da ku a ce su wani ƙasa ta tsage sun shiga sun hallaka shi yasa wani lokaci Allah sai yi irin wannan abu sai duwatsun sun girgiza yan sun girgiza sai a ce gewa gari guda ya rubza to Allah shi ya halicci ƙasa ya sanya mata sawabi ta duwatsu suka daddanne sai ki kauda a sama sai ka zo ka gina beni ɗaya biyu uku hudu har ashirin da wani abu ka hau sama ki zo ki zuba siminti ki zuba karo kyau ba tare tana motsawa ba wannan kariyar Allah ne ba su kare wannan shine arab an tamid an tamida bikum katar girgizawa da ku wa basa fiya min kulli daba kuma a cikin kasan nan sai Allah subhanahu wataala ya watsa dukkan wata dabba mai diddike a kan kasa min kulli daba anan dukkan wani abin halitta ake nishi to a cikin ƙasar wannan sai Allah ya zubo ya zubo mu ga na muna rayuwa tsuntsu ne mutum ne ha dabba ce wane ne ga suna abubuwa da yawa wa anzalna minas sama'i ma'an kuma Allah subhanahu wataala saman nan da ya halicce ta ba tare da gimshiki ba in kin daga kanki ba ki ganin abin da ya tare ta da wado to dan Allah irin wa ki gani ki sai zaki huda gimshike guda hudu ta tsaya yanzu wannan ginin da muke cikin kalas ɗaya biyu uku hudu a ce an rushe wannan an rushe wannan an rushe nan saman ta tsaya to ki gane halittar sama daga saman wannan da ya tseda ta ba tare da gimshikin ba kuma sai kaga ya zubo ruwa daga ciki wa an zalla minan sama muka saukar da ruwa daga sama kan ajiyar girgije ya haɗu iska mai sanyi da mai zai sai sadu kan ajiyar su ba da girgije sai ga girgije ruwa ya yi ruwa wa ya saukar da ruwa Allah wa ya tattara girgijen Allah fa'ambata na fiya min kulli zaujin karim ruwan nan da ya zubo daga sama ya shiga cikin ƙasa ƙasa ta sha kuka zo kuka shibka abincinku mai shibka dawa mai shibka hatsi mai shibka gero mai shibka gujiya mai shibka riɗi mai shibka wane ne kowa dai gashin da irin abin da ke bukata na abinci wata shibkan ma in ƙasar ta sha ruwa ba ku ka shibka ta ba Allah ne ya tsirar da ita eh yawa za ku ga wani iccen ko wani abincin dan adam ba shi bai ke shibka shi kawai in damana ta yi ruwa ya zo kawai sai ga hutu yanzu wannan ciyawa da dabbobinmu suke shi suke ci duk wannan sauran ciyawa dukanta mu ne muke noma ta mu ne muke shibka ta an muke shibka ta ba akasarin ciyawar da dabbobi suke ci sai ka gani Allah ne ke tsira da ita to shi na ba an batina fiha min kulli zaujin sai Allah ya tsira daga ita ci wannan kasar min kulli zaujin daga dukkan iri iri iri karimun mai girman gaske mai kyau sai Allah ce haza khalqullah to wannan halitta ce ta Allah to kai da kake kiran wani shi yake arzitawa ko shi yake talautawa ko shi yake dora rashin lahiya ko shi yake yayewa ko shi yake bada arziki to nuna wani abin da suka halitta su suka halicci sama su suka halicci ƙasa su suka zubo ruwa daga sama muke sha su suka tsurar da tsiro a kadiba gani zaka shibka gujiya amma cikin hikimar Allah in ruwan ya zo ya bige ta sai Allah ya daidaita bakin ta yadda za a yi daga cikin ƙasa tsiron ya huto ya tilla ƙasa ya huto wa ya tsare ta a ciki wa ya kula da ita Allah arab to ku nuna mana abin da su suka halitta wanda kuke kira ba Allah ba haza har ula fa'aruni ma za khalaqal ladina min duni ku nuna mini wa'inda kuke kira ba Allah ba kuke bauta musu kuke neman tallabin su da agajin su ko gani su suke arzita ku ko kasuwanci da su suke baka arziki ko matsayi da ka samu a siyasa su suka baka to ku nuna mana abin da suka halitta su suka halitta kiyashi su suka halitta tsutsa su suka halitta ka ha su suka halitta ruwan sama su suka tsoro daga cikin ƙasa ku nuna mana abin da suka halitta waɗanda kuke kira ba Allah ba to bari dai bali zalimuna fi dalalin mubin azzalimai suna cikin bata waɗanda yake mabayyani domin babban zalimci shine shirka babban zalimci a duniya ɗan adam ya zalimci kan shi shirka ya haɗa Allah biyu karanto mini labarin lukman al-hakim yace ya bunayya la tushrik billah inna shirka la zulmun azim cikin nasiha da mu cikin suratul lukman ita ya karamin dana ka shedinka wasa ma da wasan shi ka shedi kada ka haɗa Allah da wani a cikin bauta al'uwa musulma ki zaman to kina da tauhidi ka shedi kanka da kowa a cikin bauta ce ka gane inna shirka lalle haɗa Allah da wani a cikin bauta la zulmun zalunci ne azimin mai girman gaske to Allah yake cewa bare su azzalimai fi dalalin mubin suna cikin bata mabayyani wani aya ta warko kenan wa qaulihi ta'ala kuma da hudar Allah madaukakin sarki da yace am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun am khuliqu ko kuwa khuliqu an halicce su ne min ghairi shay'in ba da wani abin halitta ba ba da wani abu aka halicce su am humul khaliqun kai bari dai koko su ne suka halicci kawunansu wa fi anfusikum afala tubsirun kai ka halicci kanki kai ka halicci kanka dibi kanka gani kai ka halicce shi to mahalicin da ya halicce ka shine yace a kade tashi a cikin bota ka kade tashi a cikin dukkan ayyukansa kar ka dauki wani aiki na Allah ka ba wani dan adam dan uwa musulmi kai hatara da shirka irin su arzitawa irin su daukakawa irin su bada mulki irin su kaddara ta alkhairi ko mummuna ka kiyaye shin ko kuwa an halicce su ne ba da wani abu ko su suka halicci kansu tambaye kanki da kanki ko ka halicci kanku la jiba kanki ki gani kin tabbata halittar ki akai wa mina sunna malaci kuma daga cikin sunna mina sunna ma rawahu imam ahmad wa abu dauda min hadisi abdullah bin ash-shakhir radiyallahu anhu marfu'an hadisi marfu'i ne yace wa qad sabata ya tabbata fi tirmizi a cikin wato tirmizi wa gairihi da waninsa dole ta wanda ba tirmizi kade ba annan nabiyya sallallahu alaihi wasallama qala lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa fi wasiyati libni abbasin a cikin wasiyar shi da ma abdullahi dan abbas a cikin wasiyar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yama abdullahi dan abbas yace ya gulam inni alimu kalimatin yace ya kai yaro zan sallaka wasu kalmomi turshin kalmomin da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya yi ga abdullahi ɗan abbas ya ce wa alam kai sani annar ummata ita al'umma ga baki ɗaya da wistama'at da za su haɗu su al'ummin ga baki ɗaya ala an yanfa uka bishe'in su haɗu su amfane ka abusa wani abu a ce al'umma ta farko da ta ƙarshe su yi taron dangi wane muke so mu amfanar da shi wani abu mu ba shi arziki ko mu ba shi lafiya eh to da za su haɗu al'umma nan gabaki ɗaya ala an yanfa uka bishe'in a wasa su amfane ka da wani abu lam yanfa'uka illa bi shay'in bus isa ba su amfane ka sai da dan wani abu bi shay'in dan wani abu kada ka taba hullahu laka wanda Allah ya rubuta shi a kanka bakin abin da za su iya sai abin da Allah ya kaddara in akwai amfanin ma da za su yi maka to bakin shi kenan dan wani abu dan kana wani ga wani abu ka sai wani abu an sai magani eh shi ne amfanin ai ko kuma a sa'ada kudi a ce a kai shi ya mai bashi da lafiya sa'ada kudi a dauke ka a jirgi ko a mota a kai ka eh to inda al'umma zan samu haɗu ga baki da ce su amfane ka wani abu ba su isa su amfane ka da wani abu ba sai dai abin da Allah ya rubuta shi akan ka shi ma wannan kin wani abu ne Allah ya kaddara za ka samu daga gare su eh kaddarawa shi ta Allah amfanin ya zo ne daga Allah sai Allah ya kaddara zai biyo ta hannun wane ko su wane su amfane ka lam yanfa'u ka yace ba sai su amfane ka ba illa bi shay'in sai da wani dan wani abu kada ka taba hullahu laka wanda Allah ya farallanta shi ko ya rubuta shi akan ka umma akwai shi amfani wa yanishtama'u kuma inda za su haɗu ala an yadurruka bi shay'in abu sa su ce su yi taron dangi al'umma ta haɗu abu sa su ce ka wani ta mau ala'an ya duru ka bishayin da za su yi taron dangi abu sa cutar da kai akan wani abu su kama ka cuta su haddasa maka cuta ma ya ce lam ya duru ka illa bishayin ba su isa ba su cuce ka sai da dan wani abu dan kaɗan bai wuce ba a dan aibata ka da baki bakin su kenan shi da cutar su dan aibata ka da baki amma ɗora cutar Allah ne ba su isa ba eh ɗan mutum ya isa ya ce ya raba ka da rayuwarka eh ko matsayin da kake ciki ya hudda ka mun sha faɗi wani mai hikima yake cewa idan wane ya ce shi an ɗauke da wane shi mu muke ɗauke da rayuwarka mu kaza mu kaza mu muke kaza kaza mu ne masu muku kaza kaza kaza ya ce to ce ya aje ka abin da yake ma ya fasa eh ce ya aje ka in ya aje ka ya ce yi tafiye ka domin kawo ba shi ya maka ba to inda za su haɗa ba su ce ka da wani abu ba su isa ba su ya kai da wani abu sai dai da ɗan wani abu ko shirka Allah bai santa in kaga mutum ta yi tasiri Allah ya mashi istidraji ne don ya kama shi ba su ta yi tasiri sai da izinin Allah a gare ka to inda al'umma ta warko da ta ƙarshe duk gabaki ɗaya su su ta cuce ka shi sa ɗan waje hankalinka duk al'umma suka suka ce ba su san ka idan Allah da manzon suna san ka kana yi musu biyayya ka sha ba ɗan uwa ko kai ɗaya kake a cikin al'ummar ito hidi ɗan uwa kai ɗaya tak ka riƙi tauhidi ka riƙi la ilaha illallah ka riƙi tauhidin rububiyya da tauhidin uluhiyya da tauhidin asma wa sifa ka ƙara wancan da wani sumalmin sigar shi ne tauhidin risala tabbatar da manzancin manzo sallallahu alaihi wasallama ka gani ba su isa su maka abin da Allah bai maka ba in ku haka ga sun yi lam yadurruka illa bi shay'in ba za su isa ba sai dai dan wani abu wanda shi ma Allah ne ya kaddara ila Allah ya maka ne dan me don ka koma zuwa ga Allah illa Allah ya maka dan ya jarrabe ka ya ga shin ka dogara da gare shi ka nema shi ya yi maka ko ku wani zaka nema ya yi maka ko ku a wani zaka dora ma shi ya maka wannan cutar ilkuwa musulma karka taba hullahu alaika wanda Allah ya rubuta shi a kanka wancan laka a gare ka tunda alkhairi ne wannan alaika tunda abin cutar sai a ce a kanka kadiba ganiwa abdullahi dan abbas yana matashi yana yaro karami ne yana a kutubi a bayan dabba da manzan sallallahu alaihi ya hau ya dora shi a baya hadisin wannan na wasiya ta ibn abbas da manzan rama alaihi salatu wassalam ya masa yace ya ni alai kalimatin ya kai yaro sai da wasu kalmomi wallahi hadisi ne wanda yake karantar da mu tsantsan tauhidi akwai izina da faɗakarwa a cikinsa kuma akwai nuna mana ba da tarbiyya ga yaro a lokacin abdullahi dan abbas yana dan karami yana matashi ta ya gulam ya karamin yaro yin sarki wasu kalmomi daga cikin sanar da shi wannan kalma ta tauhidi duk duniya in za su haɗu su amfane ka da wani abu ba su zama su amfane ka da wani sai da abin da Allah ya rubuta shi a gare ka duk duniya su haɗu kaf a yi taron dangi a kira wancan a kira wancan wani ce za a cutar da kai ko abin da ake maka za a fasa ko ba ruwansu da kai sun ƙare da kai to ba su zama su amfane ka su cutar da kai kai sai da abin da Allah sai da abin da Allah subhanahu wata'ala ya rubuta shi a kanka rufi'atul aqlam an dauki alƙalumma shikenan Allah ya zartar ba su ba su amfane ka sai dai da abin da Allah ya kaddara da dan wani abu dan kana ba su su cuce ka sai da wani abin da Allah subhanahu wata'ala dan kadan ya rubuta shi a kanka to an dauke alƙalamu rubutu ya kare waje fata su takardun da aka ɗauko aka rubuta al'umma su taru su amfane ka da wani abu ba su isa su amfane ka da wani abu sai da abin da Allah ya rubuta shi a gare ka al'umma su haɗu su ce za su yi taron dangi su cutar da kai su walaƙantar da kai su ci mutuncinka ka walaƙanta ka rasa abin da zaka ci ka sha to ba su su ga sai da abin da Allah ya rubuta shi a kanka bakin su wannan yan cutar to an ɗauke alƙalami kuma takardun sun bushe wannan kadiba dogon hadisin na ɗan abbas imamu turmuzi ya hutar da shi to dalalatul aqal mala yace shiryasuwa ta hankali hankalinki shiryayyen hankali hankali mai lafiya dallal aqal ala wujudillahi ta'ala Allah ya shirye da hankalin dan adam domin Allah ya fifita dan adam akan halittu da ilimi ilimin nan ku yana cikin hankalin ki yawa to Allah ya shirye da hankali ne ala wujudi ala wujudillahi ta'ala an shirye da hankali a wasa samun wujudillahi samun Allah maɗaukakin sarki lalle Allah saman mene yana nan daman tun azal yana nan ko ba a cewa ga lokacin da babu Allah eh Allah yana nan kulle yomin huwa fi sha'an to Allah ya shirye da hankali lafiyayyen hankali akan cewa Allah saman mene wa ifradihi bi rububiyya da kuma ta Allah a rububiyarsa shine muka gaya miki dazo irin su halittawa da arzitawa da bada ni'ima da bada mulki da amfanarwa da rayawa da kashewa da kaga wannan me yin wannan to zaka gane samun mene daman yana nan to an shirya su da hankali lafiyayye abu sa kaɗai ta Allah da rububiyarsa wa kamali ƙudurati da kuma cikakkar ƙudurin Allah mulkin Allah wa kamali ƙudurati da kuma cikakken ƙudurati wato ikon Allah Allah halki abu sa halittu wasa ratihi alaihim abusa halitta ta Allah da kuma tahiyar da halitta ta Allah tahiyar da su wazalika min dariqin nazar wannan kuma ya yana tabbatuwa ne akan hanya ta ka tsaya ka lura ka diba ka gani wa tafakkur kuma ka yi tafakkuri ka yi tunani ka diba ka gani wa ya halice ka wa ke kashewa wa ke rayawa ɗaukar ran a hannun waski ka gane a hannun Allah yake to ka diba ka gani ko ka dibi sama wa halici sama wa halici ƙasa Allah ka yi tunani fi ayatin lahi a cikin ayoyin Allah dalatun alaihi waɗanda suke shiryaswa a gare shi walin nazari naga kuma dibawa da mala ya ce fi ayatin layi a cikin ayoyin Allah wal istidlali biha da kuma kawo dalili da ita ala rububiyyatihi absa rububiyyar Allah turqun kasira akwai hanyoyi masu yawa bi hasabi tanwil ayat gwalgwadon yanda Allah subhanahu wata'ala yake jujjuya ayoyinsa wa asharuwa ɗariƙata ne mafi shahararsu dai ya ce mala akwai hanyoyi guda biyu wanda za ka yi nazari a cikin ayoyin Allah da kawo dalilai akan rububiyar Allah to akan mala ya ce sai ya tsara hanyoyi hanyoyi guda biyu al'awwal wasani a ɗariƙul awwal hanya ta farko wanda za ka yi nazari cikin ayoyin Allah ka yi tafakkur cikin ayoyin Allah ka gane Allah shi ne arrabikin nan ya ce a turkul awar hanya ta farko an nazar fi ayatin lahi ka yi nazari a cikin ayoyin Allah fi halƙin nafsi albashariya a cikin halittar rai ta mutum ɗan adam halittar ran mutum ɗan adam kaɗai in ka diba ka gani to ana akwai sanin Allah shine arab wa huwa ma ya'rif dalalatun annabs shine abinda zaka gane dalili na cewa shi ubangiji shine arab fa nafs ayatun malace raihu aya ce min ayatin lahil azima na daga ayoyin Allah waɗanda suke masu girma dalatun wanda suke shirye suwa ala tafarrijin lahi ta'ala wahadahu abu sa kaɗai ta Allah shi a ɗai bin rububiyyatihi a rububiyyarsa la sharika lahu Allah bashi da abokin tarayya a cikin wannan halittar ran ɗan adam ka gane rai aya ce daga cikin ayoyin Allah masu girma wanda za su nuna maka dalili na shi Allah shi ne abin kaɗaitawa shi ɗaya a cikin rububiyar shi kuma hallo bashi da abokin tare a gari shi kama ƙala kama ƙala ta'ala kamar yadda Allah ya faɗa a cikin suratul zariyat aya ta ashirin da biyu a cikin wannan aya da Allah ya zama sai ciwo fi anfusikum afala tubsirun sun a cikin sha'anin kawunan ku ba ku diba ku gani akwai izina akwai abin lura in za ku gane Allah shi ne arab a cikin halitta kawunan a falatu musulmishin baka gani kai wa ƙala ta'ala da kuma waɗar Allah maɗaukakin sarki da ya ce a gaba wa nafisin wa masa waha da rai da abin da ya daidaitar da ita wani gure ce fa'ala ma hafu juraha wa taƙwaha wataran Allah ya cusa mata tsoron Allahnta wata kuma tsoron fajishinta yana tare da ita to nafsin wa masawa da rai da abin da ya daidaita da rekin wani duk cikar mulkin aldaga ne Allah shi shi ne arab wali haza da wannan ne lau'annan insan am'anan nazar fi nafsi wa mafiha min aja min ajaibun sun illahi da wannan ne dan adam idan ya diba a cikin ransa zai ga abubuwa na mamaki na san ullahi aiki na Allah li arshadihi li zalika saboda shiryas da shi da yayi zuwa ga wannan ya shirya da shi zuwa wani mi ila anna lahu rabban khaliqan ya shirye su da ita ran ta gane cewa shi Allah shine rabbana khaliqan shine mai reno mai kulawa mai tsaye akan tahiyar da gudanar da bayinsa khaliqan kuma shine mahalici hakiman kuma mai hikima khabiran kuma masani domin in ka diba izal id la yastati'ul insan dan adam bai iyawa an ya khaliqa nudfatan a ce dan adam ya halicci dugo na mani yo aiko turawa da suke cewa za a sa maniyin mace da namiji wanda ba su aihuwa a cikin kwalba su kai cikin wata ma'aikata likitoci su haɗa wannan da wannan a ba da ƙwan halittar to su suka da cikin halittar ta maniyi ai ba su iya dole sai an ɗauko maniyin wannan da nata da nashi an haɗa to maniyin su suka halice shi ba su halice shi ba an gane to shi na ce id la yastadiul insanu an ya khaluqa nudfatan ka gane dan adam shi bai iya halittar dugon ruwa na mani allati kana fiha wannan da ya zamanto a ciki nata allati kana minha wannan da ya zamanto da gare shi da gare shi ne wannan dugon mani aka halice ka aka halice ni aka halice to wannan dugon mani dan adam ya isa ya halice shi to tunda babu wanda ya isa ya halice to ka gane akwai arab akwai Allah arab au an yuhawilaha ila alaqatin ko kuma a ce shi dan adam zai iya juya wannan dugon maniyin daga gudan ruwa ya juya ya koma gudan jini ya iya ba zai iya ba au yuhawilul alaqata ila mudgatan ko kuma shi dan adam ya juya wannan gudan jinin ya zuwa tsoka lokaci sun yi ba su iya in sun sa bari suke allah shi yake sarrafa kayan sun ɗauko mani na mace da sun sa a cikin kwalbai an zo an sa na'ura to juya sun daga gudan ruwan ya koma gudan jini allah ne mai yi daga gudan jinin ya koma gudan tsoka allah ne mai yi au yuhawwilu mudgatan izaman ko shi ɗan adam yana iya juya gudan tsokar ya koma kashi ya zama to an sar kashi a cikinta dan adam ya iya bai iyawa duk duk durocin doktoran duniya gaba ɗaya su haɗu ba za su iya yin wannan da gudan mani su juya shi ya koma gudan jini da gudan jini su juya shi ya koma gudan tsoka da gudan tsoka su juya shi a sanya wannan kashi a cikinsa ba su isa ba au ya kasul izama lahaman ko shi ɗan adam yana iya sanya ma wannan ƙashin tsoka ta halitta ta ɗan adam bai isa ba ya tsoro da ita ya tsoro da ita daga cikin ƙashin kana kallon ƙashin tsoka zo ta mushi ɗan adam ba zai iya ba saboda haka ganin lokaci ya yi nan zan mu tsaya a cikin wannan darasi namu na biyu akan abin da ya shafi tauhidin rububiyya mun fara hanya ta farko da dan adam zai yi tunani a cikin ayoyin Allah a cikin halittar kansa ya diba ya gani domin rai aya ce halittar rai aya ce daga cikin ayoyin Allah mun ɗauko wannan bayani hanya ta farko sai lokaci ya kama na jiki da wuce minti biyu ba shi kuma mun zo gaba ta za mu shiga ɗari ne hanya ta biyu an nazar ta dubi fi ayatila a cikin ayoyin Allah wanda sai a satin sama in Allah ya kai rayuwarmu za mu ci gaba daga inda muka tsaya a cikin littafi namu na usulul iman fi dau'il kitabi wa sunna na babban malamin mu a sheikh salih bin abdulaziz bin muhammad ali sheikh rahimahullah da fatan abinda aka ji mun yi daidai wannan ba hikima bace ba dabara bace daga Allah ne kuskure da aka ji daga shedan ne muna fatan Allah subhanahu wataala ya tabbatar da abinda ya tabbata cikin littafin Allah da sunna ingantatta abinda ke kuskure Allah subhanahu wataala ya kankare shi Allah ya tsare mu ya tsare mana tauhidin mu Allah ya tabbatar da mu akan tauhidi masu la ilaha illallah Allah ya tabbatar da in mun je rasuwa mu haɗi kalma ta tauhidi la ilaha illallah idan Allah ya karɓi rayuwar shiga cikin kabari Allah ya ba mu ikon amsoshin tambayoyin cikin kabari daidai in alkiyama ta yi Allah ya sanya mu a cikin ma'abuta tauhidi Allah subhanahu wata'ala ya biya bukatun mu na alkhairi wa'inda suke taimaka mana da sauran ɗaliban mu da suke bin mu ɗaya bayan ɗaya Allah subhanahu wata'ala da sauran 'yan uwa wayanda suke ɗaukan dukiyarsu zuba a gidan radiyo domin isar da wannan darasi namu Allah subhanahu wata'ala ya sanya da mu da su mu yi tarayya a cikin lada akwai 'yan uwa na gidan radiyo yaranmu ne matasa suna tsaye akan na'ura suna sarrafa na'urai domin ta isu zuwa ga al'umma suwa muna fatan da mu da su duka Allah sa mu yi tarayya a cikin ladan babban abu muna fatan wannan darasi muna shi khalisan lillah muna shi dan Allah kullum muna addu'a Allah ya agaza mana ya hudda mu daga cikin waɗanda suke yi ba dan Allah ba Allah ka sa muna yi dan kai ya Allah Allah ka sanya mana ikhlasi a cikin dukkan ibadunmu ya Allah Allah ka sa mana dan neman yardarka nan neman ɗaukaka dan kalmar ka zama to ita ce madaukakiya ya Allah ya Allah ka tsare mu da yi da ba dan kai ba ya Allah ya Allah subhanahu wataala ya shirye mu ya shirye yaran mu yan kasuwa da ma'aikata da yan kwadago masu neman ilimi Muhammadiyar na boko masu karantarwa da wa'azzuka da hudubobi Allah ka sanya albarka da kai a cikin dukkan rayuwar mu ya Allah yaran mu yan mata waɗanda ba su mazajen aure Allah ka aurar da su zawarawan mu Allah ka aurar da su mu masu auren Allah ka zama da mu lafiya Allah ka ba mu abin da zan mu ci mu sha ta hanya kyakkyawa talauci da kakana kai Allah ka raba mu da shi ya Allah fitina wadda mun san ta ko mu san ta bai Allah ka tsare mu ya Allah kasan mu Niger Allah ka ba mu zama lafiya Allah ka ba mu zama lafiya garin mu da magaran Allah ka zama da mu lafiya Allah ka mana sabon arziki na alkhairi jami'anmu na tsaro Allah ka tsare su ka tsare mana kasanmu ya Allah ya Allah kai ne Allah Allah kai ka ce a roƙe ka karɓa ya Allah muna roƙonka da sunayenka mafi kyau da sabbobin ka madaukaka Allah ka zama da kasanmu da garinmu lafiya sauran kasashen musulmi Allah zama da mu lafiya Allah ya ɗaukaka makaranta Allah ya ɗaukaka ɗalibanmu Allah ya ɗaukaka malamanmu waɗanda suke karantar da mu waɗanda su da su Allah ka haɗa mu da su da firdaus masu rai Allah ya ƙara musu imani da adalci idan lokacin su damu yayi Allah ka haɗa mu cikin jannatul firdaus shugabanninmu Allah ya ƙara musu imani da adalci Allah ka sa su zagorance mu cikin adalci Allah ka zauna da mu lafiya subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahima wa ala ali ibrahima innaka hamidum majid allahumma barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahima وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا ولمشايخنا ولسائر المسلمين والمسلمات الأحياء منهم ولا أمدنا إلى من الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربي يسر ولا تأسر علينا سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين